insha Allah mun riga mun fara suratul mutaffifin mun karanta ayoyi shidan farko daga bismillah rahman rahim wailul lil mutaffifin bani ya tabbata ga masu tankwarewa masu tankware ma mutane haƙoƙinsu ana cewa bani nan wadi ne a jahannama wailu kuma duk da ka ji wailu to lalle ana ya nufin shi kawo ta ne kuma daga ce abinda ake nuna haramun ne kenan yana na haramcin abu allazina idza ktalu ala nasi yastawfun wanda in suka yi awo akan mutane ma'ana gare su kenan gare su akan wasu wato suka je suka je neman su a basu sai su nemi cikawa idza kaluhum awzanuhum yakhsuru in kuma su za su aunar masu sai su kuma su tankware ala yadhun ulaika annahum mab'uthun wa innam basu tsammani da a tashe su ne liyawmin adhim gayi ne babba yau mai kumun nasu da rabbil alamin ran da mutane za su tsaya ga ubangijin gaba ga ubangijin tare kake to daidai gwargwado mun fasara ma'anan wannan ila ya kare abin nake cewa shine ainihin da yawan masu fassara sukan tsaya ne akan cewa ma'anan tadrifi dinnan a wajen awo ne hasatan lagayo alhali tankware ma mutane haƙƙi duk sunansa tadbiri tadbiri shine tankwarewa to tankwara ba mu ce muku tankwara mudi ba mummuna ba ne ba mummuna ne amma idan ya zama tankwara mudu ya munana sai mu ce me yasa ya munana saboda an ci haƙƙin wani to kaga ya nuna kenan cin haƙƙin wani ko ma a menene sunan shi tadbiri alal misali akwai masu tatbifi wajen sayar da mai misali kamar man fetur wasu kan saki mita ɗin sai ya tafi a guje sai nuna mutum ya sha mai mai yawa alhali bai sha haka nan ba to tatbifi ne saboda ainihin sun ci haƙƙin mutane kenan ko kuma masu kashiya mai ba da kuɗi a banki a ɗaɗɗora bandura ya miƙa ya miƙa ma a kawu ya je mai biyan albashi in ya zo sai ya sami shortage banduran sun cika in ya zo yana kida sai ya gaba su cika ba tadlifi ne haka chairman na local government in ya karɓo allocation na local government daidai wa daida naira miliyan 200 ya biya albashi miliyan arba'in. sauran miliyan 160 da mai gidansa da yaransa su raba tadmifi ne haka gwamnan jiha ya karɓo biliyan biyu ko yana wuce haka nan har na har hudu ma ko kagin ya karɓo kila yar kalaman jiha yanzu ya karɓo biliyan hudu ko zuwa sama ya karɓo shi kuma kazalik ba za a yi yoka ba in aka biya albashi aka wasu abuwa kenan saura nasa ne da mai gidansa da yaransa tadbibi ne to idan yin ma idan ya zama aka ce wailu ya tabbata ga mai tadbibi menene mutane mutane tunanin cewa tadbibin nan ga wanda ya tankwar mudu ne wanda ya tankwar mudu wa yan kwarorin tsaba wanda ba su wuce tafi biyu ko uku bai zai rage to in aka ce zai shiga wuta ina mai kamface ma al'umma dukiyar ina za shi shi kuma aljanna tun da shi babban mutum ne sai masa jiniya ya wuce aljanna bilhassil ma da mutum ya saci kayan al'umma kayan hukuma wanda mutane suka za ganin kamar kayan gwamnati ba na kowa ba ne to na mutane ne akwai masu shi idan kayan local government ne na mutanen local government ne idan kasace kayan local government duk mutanen local government din kasata musu ka kuma za su zuwa su bi ka bashi gobe kiyama gara a ce ma ka tara hanya kai fashi ka saci kayan mutum guda gobe kiyama shi zaka biya da ka saci kayan hukuma saboda mutane za su bai za ka biya su duk cikansu za su zo kai musu tartibi ya zo kargaba in jiha ne duk jiha za su zo kai musu tartibi in ƙasa ne gaba duk ƙasan za su in wani ministry ne duk gaba ɗaya haka abinda ka ɗauka ko allura ne ko ambul in ka ɗauki alluran gwamnatin tarayya duk 'yan najeriya ko sun kai miliyan ɗari da hamsin ko sun wuce duk za su zo ka ba su ambulaninsu shi ne kaga tartibi ne nan ma mai sharhi ya yi dogon shari'a nan tafsirin mubin na ibn muguniya shi bai ma kawo batun ma tsaba ba bai batun kawo awo ba sai nuna cewa ainihin ya ce wa'annan ayoyi suna faɗakarwa ne dangane da masu cin dukiyoyin mutane ta hanyoyi na shaidana iri-iri ya biya nuna kamar ta inda suke kamar wannan ya yi daidai da ayan da ke cewa wala ta hasun nasu ashiya ahu wala ta afofin ardi mufsini kamar yadda annabi shaibu yake ga mutane la tabkhasu nasu ashiya akum kar ku tankware mu mutane kayan su kuma kar ku dora barna a ƙasa wanda yake ne yace ainihin wannan ainihin da ana yin ana cin haƙoƙin mutane da ta hanyar dubarori dubarori za mu ce mashi asalib hanyoyi to daban-daban yace daga cikin irin wayannan a wannan lokaci namu akwai yadda akan riki al'umma da ra'ayoyi kamar ra'ayoyin gurguzu da kwaminisanci wanda yake cewa ainihin duk a tattara dukiya ya zama na al'umma ya zama jari mallakan al'umma ne ba mallakan ɗaiɗaikun mutane ba duk maslahan kowa da kowa sai a ƙare a ga cewa maslahan ya koma ga waɗansu mutane ne tsirawo sai jari ya koma hannun ƙalilan da sunan cewa na'am hukuma ita sun hana mutane mallakan jari sun ce duk jari hukuma za ta mallaka amma sai a ga cewa duk jarin ya koma masu gudanar da hukumar na wasu kalilan su suke tatsan dukiyan yana don amfanin kashin kansu sauran mutane na wahala kun ga sun bullo da nizami da suka ce mai adalci amma kuma suna cin haƙƙin mutane haka kuma shi kuma ɗaya nizami na jarikanci tsarin jari hujja in ji mbbc shi kuma tsarin jarikanci ya ce a bar kowa ya rike jari domin shi wannan yana sa a sami gasa kuma yakan sa a samu ci gaba domin kowa ne zai hankoro don biyan bukatan kashin kansa yana biyan bukatan sauran mutane saboda haka gasa ya fi a ce ainihin hukuma ta riƙe jari to shi kuma wannan shi ma sai ya zama wa'anda jarin ana ta tatsewa ne ana ta ƙara masu ƙarfi ƙarfi masu rauni kuma ana ƙara musu rauni ci yanzu a kasashen da ake cewa sun ci gaba masu nizamin jarikanci abinda za a gani kenan jari na koma hannun mafi karancin mutane su suna ƙara dukiya mutane suna da tsiyacewa kaga haƙƙinsu ne ake cinyewa ke da sunan shi kuma ainihin an ba su yanci to haka nan kaga shi shi sai mai yamshi wannan fassara ce wannan irin nizamomi da ake fito da shi daban-daban da a ce ainihin da akwai hurriya akwai demokradiya akwai insaniya akwai kaza kaza amma duk in ka duba zaka ga tankware mu mutane haƙƙi ne ce wannan shine tadbib to har wala kuma cikin fukaha akwai wanda ya ce ainihin fifi wanda ya cancanci wailu shine in ya kai miƙidarin rubu'u dina wanda a kansa akan yanke hannun barawo rubu'in dinari in ya kai wannan miƙidarin na'am idan mutum ya fifi a luga ana iya cewa ya sata tun da ya ɗauki haƙƙin da ba nasa ba amma ba shi ne irin satan da ake gutsar hannu ba shi tasfifi ana ma iya gutsura kai saboda fasadi ne a ƙasa ya wuce sata don shi cin amana ne don ka mutum ya amince maka ne kai ka ci amanan ka mika masa abu a matsayin daidai ne alhali ba haka ba saboda ka tadribi hukuncin ba shi ba hukuncin shi hukuncin sata bane amma yana iya zama hukuncin ko cin amana ko fasadi a ƙasa don wani ya kai mustawan fasadi a ƙasa in tasbifi mutum ya zama sanadiyan halaka mutane da yawa ya tashi a cin amana ya zama fasadi a ƙasa to har wala kuma akwai a fassaran ala ya zunnu ula'ika annahum mab'uthun nan ya shi ma ya kawo wani ishara ya ce wato wayannan masu cin dukiyar mutane bil batili wala ta wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wannan cin dukiya bil batil dukiya shiga cikin tadfi shi ma nau'i ne na tadfi shine cin haƙƙin wani ana ga ba tare da ya sani ba ana ganin kamar abin da aka yi daidai ne alhali kuma an cuci mutum to yace wannan wayannan mutane ba su tsammanin za a tashe su ne ga babban yini ran da za su tsaya gaba ga Allah domin hisabi da sakamako ya ce muhammadu abdu a sharhin wannan aya yana cewa babu bambanci tsakanin inkarin ranar lahira da da kuma wanda ya yi tawilinta da abin da yake nufin kamar tun kuɗa uku ba masal wato akwai wanda zai ce za a ce kayan da lahira lahira shi ba lahira halas bai yarda da lahira ya ya musanta da baki ya ce ba lahira bai yarda za a tashi ban an mutu to ya ce akwai kuma wanda shi kun bai musanta haka nan ba ya yarda akwai na lahira amma ya aiki wanda zai jefa shi ga hukuma ga wannan rana ya ce duk ɗaya ne wannan ina bambanci tsakanin wanda ya tawili da da wanda ya yi inkari idan dukkansu suka haɗu a auri ɗaya idan dukkan suka haɗu ya zama ƙarshen sun haɗu a wuta ne matsala wannan aka ce mai kawo ka wuta ya ce shi bai yarda da lahira ba ne aka ce ka kuma ya kawo ka wuta baka yarda da lahira ba ne ce eh ya yarda da lahira amma ya aikin ɗan wuta ne to ina bambanci ba duk ɗaya ba duk cikansu kamar sun karyata ne shi wannan ya karyata da aikinsa alhali ya gazgata da fatan baki wannan kuma ya yi duka biyu bai shi ya faɗi gaskiya ma ya zamu ce ya ci shi ya ce bai ba ma lahira kuma bai aiki domin ta sai je shiga watan sabab wannan ko ya ce da lahira amma ya aikin yan wuta sai ce duk ana a fasar muhammad abdu yana ganin duka inkarin lahira iri biyu ne ba kuma bambanci tsakanin biyu tsakanin wanda ya inkari da da kalma fatan baki ce baya lahira da wanda ya inkari da aiki ya banza da imanin nasa ya aiki da abin da ya musanta duk cikansu ana iya cewa Allah ya zunnu ulaika annahum mabuthun mun riga mun fassara wannan ba zato ne ba yake ne Allah ya zunnu ulaika annahum mabuthun su wa'annan mutane ba su sakankance ne ba cewa za su za su za a tashe su gai babban yini ran da mutane za su tsaya gaba ga Allah ubangijin surannan kuma mutane za su nutsa cikin jibinsu wannan duk mun yi karatun a wancan karo yanzu muna iya dora kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin al'amarin ba haka bane littafin fajirai na cikin sijji wa ma'adara kama sijji mai ya sanar da kai menene sijjin girmama al'amarinta wannan irin wannan ibarar na da yawa cikin alkur'ani kaji kullum kaji ma'adara ka ya kawo hankali ga girman al'amari menene sijjin din din nan wato don girmama al'amarinsa kitabun marqum kitabun marqum ba shi ne sijjin ba ba fassarar sijjin ba da aka ce wa ma'adara kama sijjin shi kenan wato wato me ya girma nan wato al'amarin sijjin babban al'amari to sai aka ce kitabun marqum wannan magana ne akan kitabal fujjar inna kitabal fujjar lafi sijjin kitabal fujjar din nan shine kitabun marqum shi ko sijjin menene ma'anan sijjin ana cewa karman sijin na daga na aka sami sijin ainihin kurkuku kenan wato abin ya cewa a cikin kummi ma kataba Allahu lahum min al'azabi lafi sijjin abinda Allah ya rubuta musu na azaba yana cikin sijjin an aje shi a sijjin kenan wato littafin nasu din nan kitabun marqum ma'anan shi littafi kamar ka ce rubutacce wanda yake da bangaye biyu kammalalle don da akwai akwai salon littafi mai bugu wanda ake mashi bangaye biyu akwai kuma wanda ake nadewa wato kammalan littafi rubutacce an kammala shi an hada shi mahtum ma'anan marqum mahtum kamma cikakke an hata an hata ma an gama ma'ana an daure shi ko in in an naɗaɗe ne an gama an naɗe an ɗaure an aji an kammala wato kammalalle an gama an yi hatama ma'ana an gama rubutawa yanzu ba sauran ragi ko ƙari shine marukum yawa to wannan littafin a ina ake aje shi a sijjin to menene sijjin sijjin ruwaya daga imam bakir alaihissalam ya ce a sijjinu الأرض السابعة والإليون السماء السابعة yace su ji na ƙasan bakwai ne ƙuryan ƙarshe ƙasan bakwai ƙarshe kuma iliyin kuma saman bakwai sijin wato kinaya ne ga ƙasa kaman iliyin kuma kinaya ne ga sama ƙololuwan sama shine iliyin ƙuryan ƙarshe na ƙasa shine sijin a cikin majma'ul bayan harola daga imam bakir alaihi salam ya ce muminai amma mu'minuna faturfa'u amalihim amma faturfa'u amaluhum wa arwahuhum ila sama muminai ana daga ayyukansu da rayukansu in sun mutu wato lokacin da suke dare suke aiki ana daga aikin zuwa zuwa sama haka kuma lokacin da suka mutu ana daga rayukansu zuwa sama fatuftahu lahum abwabuha sai a buɗa musu ƙofofinta wato a lokacin da ake hawa da ayyuka sai a buɗe ƙofa a tafi da aiki in kuma ya mutu za a kai ransa har wala sai a yi sama da shi shi ma sai a buɗe ƙofofin sama a yi sama da ran wa mal kufaru fa yus'adu bi amalihim wa ruhihim hatta idza balaga ila samai nada mudadin ibitu bihi ila ila sijjin amma kafirai sai a hau da ayyukansu da rayukansu zuwa sama kenan har sai sun kai saman farko sai a mai kira na kiran cewa ku wurga ku saukar da ku ku wurga ku ruga su ya zuwa sijin wa huwa wadin bi hadar maut wadi ne a hadar maut yuqalu lahu barhut ana ce masa barhut ya yi wushi barhut din yana daidai mutabaka da inda sujji ne ke kenan a ƙasar bakwai a cikin kafi kuma an tambayi imam kazim dangane da faɗin ta'ala inna kitabar fujjari lafi sijjin ya ce humul ladhina fajaru fi haƙƙin a'immati alaihi musallam fujjar fajirai asalin fajara kamar yi kalmar nan ta zo da ma'anoni daban-daban mun sha karanta a cikin alkurani fa ma'anan yufajjiru na ha tafjira wa idal biharu fujjira muka je duk ma'anan ya bambanta yufajjiru na tafjira suna wato su da kansu suke keta hanyar ruwa aljanna ya bisa ta inda suke so wato kogi ne yana kwarara da ruwa na abin sha kuma shi dan aljanna ma yana iya ballo masa hanya ya bi ta gidansa wato ainihin fajjarar ma kamar ruwa ya bullutso kenan ya fasa ƙasa ya fito shine fajjarar ma to wannan kuma izal biharu fujjirat tabjir a nan yana nufin turo da zai yi ne sama ya daskare ya zama kamar busasshe sannan ya baje ya ƙasa ya ƙone kurmus to kaga fajjar kenan fajjara kuma ga su infijari ma yanzu mun samu wani wani infi wani fajjara din kuma a a ma'anan tabjir misali kama a ce an tabjirul kumbula ba fashewa ba kenan kama a ce bam ya fashe sai a ce fajjara to har wala yau daga nan ne aka sami kalman fajirci domin kamar idan ruwa ya barma ya kullo ta inda ba a bukatan shi to ya yi fajirci kenan tana ake so ya bullo sai ya bullo kawai kamar ya bar mai fito a ɗakin mutane su gudu zubar ɗakin mai ruwan ya yi ya yi fajirci ya ɓallo ta inda ba a so to sai aka sa wadda ragala aka aka ari wannan kalmar aka sa fiɗaɗa wanda ya fanɗare ya fice daga ɗa'a shi ga inda ake so a yi da shi ya bullutse wani wuri ya ɓalle daga tabarki sai a ce mace fajir ma'anan fajiri haka ma fisk yake abin da yake nufi fisk yana nufin khuruj fita wato amma ma'ana fita da ba ka fasaka luga yana nufin kharaja ne lagaye haka ma fajjara shi kuma ya fito ta inda ba a ce ba zaba yana fitowa ba wato kaga wanda ya fajirci ya fita ya fita da'a ne ya fita hanya da ba haka nan ya kamata ba ta ne bai kamata a kulla ba ya kamata a bi hanya ne shi sai fanda to su fajirai suwa ne ne fajirai sai ya ce allazina fajaru fi haƙƙi la'immati wa ta dau alaihim wanda suka yi fajirci akan haƙƙin al'umma a imma alaihim salam suka yi shishigi a kan suka yi shishigi a kansu to kuma a cikin ƙummi ma ya ce dawane dawane ne wanda suka suka kiyarda da imaman wanda aka ce abi imam hadis mukan yi tafsirin lokaci mukan ce wane da wane na an ce ana buga mun murin masu sa kakaki din nan a shagonsu wani yana cewa ai su ba sa girmama sahabbai wai sai su ce musu wane da wane da wane da wane sai faɗi suna sai ce su in ka sun ce wane da wane suna wane da wane shi amma suna ya faɗa sai mu ce to in haka nan ne kai ba kai ba kai ma yi karatu ba ka karanta Buhari da Muslim duk zaka ga fulan da fulan a ciki na duk akwai in an ce fulan ba a san a faɗi sunan mutum ne amma akwai shi da suna amma maimakon a faɗi sunansa sai a ce fulan zan kawo maka wani hadisi a cikin sahihul Buhari balaga Umar bin al-Khattab anna fulanan yabi'ul khamr قال قاتله الله ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأن الله شارب الحمد وكذا وكذا هي اللي سبتاسو wace labari ya zo ma Umar bin Hattab cewa wani yana sai da giya yace Allah ya tsine masa bai ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce Allah ya la'anci mashayin giya da mai dafa da da mai raba ta da mai sayar da ita har dai lissafta har bakwai ba bai ji wannan ba amma a cikin littafin Buhari din ba a ce wane ne mai sai da giyan ba wanda Umar ya tsire masa an ce fulani amma kana son ka san sunansa in ka duba zahabi malamin buhari shi a nan shi buhari ya ɗauko akwai sunan mutum mai sai da giya to a wani wuri kuma za ka ga sunan mutumin nan an ce mashi radiyallahu anhu a wani wuri kuma umar ya tsene masa shi yasa fulani din ya fi sai ka ce wani kawai kuma ka duba sahih muslim zaka ga akwai akwai fulanin wa fulan a kun kawo maka wani hadisi shi yan irin wannan wani ruwaya cewa wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yi rashin lafiya manzo Allah ya je gaishe shi wasu sahaba alin saban su suka raka shi shi mai ruwaya ya ce sai na ɗora hannuna akan marasa lafiya nan da nan na cire saboda tsananin zafi na ce ya rasulallah babu zafi da ya kai wannan sai manzo Allah ya ce da ni a'a zafin da ya fi kowanne shine jahannaman da waɗannan sahabban nawa guda biyu za su shiga sai ga wane da wane sun shigo sahihu muslim ba alzakzaki ba sai ce sai ga wane in ka duba cikin sai muslim fulanin wa fulanin su aka ce saboda aka mun ce fulan mun sa kai sunan mutum ne ba muna nufin lalai wane ne takamaimi ba ko ba lura ba amma wani lokaci saka yawan yafi amma saboda wa'yan- wasu in sun ji ma za su yi wa kai ne ka faɗa amma ka je kai karatu duk suna duk wani da wani sunan sunan a cikin wani lokaci ma kara- karatun an mukan yi ga sunan mutum amma sai in ce muku wane amma an rubuta sai in ce amma in ka duba littafi yana nan ni amma ni ba za a ja baki na ba saboda wa- wa- wawaye sun yawa su za su ce ni ne na- ni ne na faɗa alhali kuma karatu ne amma su suka yi karatu suka gano za su fi gane yau to su lokacin da ayan nan take sauka take magana tana magana dangane da wasu ne amma a ma'ananta yakan koma kan kowa da kowa sanadiyan saukan aya mai suwa ne ba- suwa nan kamar yadda yake inna kitabul fujjari lafi sijji ai ana nufin wasu ne fajirai din ko yawa fa ne kun fajiran lokacin annabi amma fajiran kowane lokaci ma fajirai ne to a saboda haka nan a ruwaya aka ce ainihin nan eh, da- da- an tambayi imam kazim dangane da wannan aya ya ce allazina fajaru fi haƙƙin a'imma wa wa ta da wadai shi kuma kummi daga imam sadiq ya ce wane da wane ne to a cikin dai ki- ba- zan- dangane da wannan kitabul fujjar da fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idhin lil mukazzibin a cikin majma daga bara bin azib yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace sijjin asfalu sab'i ardi yawa sijjin ainihin karkashin ƙasa ta bakwai wakila inna sijin jubbun fi jahannama maftu a wani kauli kuma aka ce rijiya ce a cikin jahannama buɗaɗɗa M- wal wal falak ju- eh, fi- eh, jubbun fi jahannama mugabba shi kuma falak kuma shi kuma ri- ri- rijiya ce a jahannama shi kuma rufaffe rawahu abu huraira anan nabi sallallahu alaihi wa sallam. wannan cikin majma'ul bayan har wala yau da ya a tafsirin kummi ya ce a wata ruwaya daga abi jarud abul jarud daga abi ja'far ya ce su jin al'ardu sabi'a wal iliyun as-sama'u sabi'a shi ne irin wannan mun karanta sai dai ba da wannan ruwayan ba wannan shi kuma shi ma a cikin usulul kafi daga as-sukuni daga abi abdullah ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce innal malaka la yas'adu bi amal al-abdi mubtahijan bihi fa idza sa'ida bi hasanati yaqulu Allah azza wa jalla ij'aluha fi sijjin innahu laysa iyaya arada fiha yanzu wato mala- mala'iki mai daukan lada- la- aikin lada zai tashi da aikin ah, bawa yana ganin shi da kyau wato aiki aiki ne mai kyau har sai in ya je da kyawawan aikin zuwa sama sai Allah ta'ala ya ce ko ko mai da shi su jin ba domin na yi ba kaga kaga kyakkyawan aiki da mummunan niyya kyakkyawan aiki da mummunan niyya yana mai shi shi kyakkyawa ya ma ya koma shi da shi mun haka kuma kada shi dan ya sawwala maka za ka yi mummunan aiki da kyakkyawan niyya ba zai taba yiwa ba ba a mummunan aiki da kyakkyawan niyya Yawa. duk wanda ya maka fatawa haka nan ka guje shi kamar yadda za ku ji ku ji shedan yawa yadda za ka guji shedan haka za ku ji shi duk wanda ya ce maka eh an san mummuna ne amma kai da kyakkyawan niyya ai Allah ya san niyyar to da na a guje shedan ne bi ainihi dun ba duk wanda ya maka wannan fatawan karka yadda ba wani mummunan aiki da kyakkyawan niyya ke gyara shi mummunan aiki mummuna ne haka kuma kyakkyawan aiki in aka yi mummunan aiki ya zama mummuna mummuna ko dama mummuna ne niyya baya gyara shi an fahimta yawa don wasu kan cewa ai Allah ya san niyyanka har su jawwaza mutane saban Allah da goyi da kyakkyawan niyya ba yiwa to wannan kuma wani hadisi mai tsawo dangane dai da irin batun ah, aiki din kenan a cikin kafi har wannan nakan ɗauko na tafsiri ne amma wannan karan na ɗauko shi kafi ɗin shafi ɗari uku da sha takwas ɗari uku da sha takwas hadisi mai tsawo a cikin kitabul imani wal kufur kusan wannan mujalladi na biyu na usulul kafi duk kusan kitabul imani wal kufur ya cinye shi yana da kyau mutum ya karanta a ciki yana cewa isa dan maryam alaihi salam ya wuce wata alƙarya wadda mutanenta duk suka mutu hadda tsuntsayenta da dabbobinta wato ya ga kangon gari kowa ya mutu a garin sai ya ce ma hawariyin dinsa amma innahum lam ya mutu illa bi sakhati ya ce kai wannan lalle ba sun mutu ne kawai ba lalle sai dai da fushin Allah ne ya ce walau matu mutafarriqina da rufin da sun mutu ɗai ɗai ɗai ne ai da ayin bibiz ne su wato kamar an same su ne kawai kowa da kowa matacce a garin kaga zai kaga zai kasance mutuwan farar ɗaya ke gaba ɗaya suka mutu yace ai da ainihin sun mutu ne ɗaya ɗaya da sun bizna junansu sai hawariyun suka ce ya ruha Allah wa kalimatuhu ud'u Allah an yuhyihum lana fayukhbiruna ma kanat a'maluhum fa natajannabaha sai sai su hawariyun suka ce ya ruha Allah ya kalimatallah roƙi Allah ya raya su wannan fiye da ma'ana sun ga gawawakin su ke roƙi Allah ya raya su su ba mu labarin ayyukansu don mu nisanci irin wannan ayyuka sai isa alaihi salam ya roƙi ubangijinsa sai ya ji an kira shi daga gefe an kira shi an ce mashi kira su wato an umarce shi wato ka kira su sai isa alaihissalam ya miƙe da daddare ya hau kan wani tudu ya ce da ƙarfi ya ku mutanen wani alƙarya sai wani an masa wani daga cikin sai an masa ya ce labbai ka ya Allah wa kalimata sai ya ce wai hakum ma kanat amal ya ce kai can ku me ya ayyukanku me kuka kasance kuna aikatawa sai shi mai ansa ya ce ibadatul tagut ibadatul tagut wa hubbud dunya ma khawfin qalilin wa amalin ba'idin wa gabalatin fi lahawi wa la'ib abin da mai kasance ayyukan mu muna bautawa tagut ne ku da son duniya tare da karancin tsoro da dogon buri da gafala da wargi da wasa sai isa alaihi salam ya ce kaifa kana hubbukum lid-dunya ya son ku da duniya ya kasance kala ka hubbi sabili ummihi idza aqbalat alaina farihina wa sararna wa idza adbarat bakaina wa hazinna yace son mu da duniya kaman yadda jariri yake son uwarsa in ta gabato mana mai farin ciki mai murna in ta juya mana baya mai kuka mai bakin ciki sai ya tambaye su kuma ya tambaye su to kai fa kana da ibada ta kuma da tagut ya ibadan ku ga dawagi ta dagut ya kasance qala ata'atu la ahli al-ma'asi to kaga bautan dagut din kenan ba fa kam da aka ce ibadan dagut nan da nan sai masu fasara su ce maka gunki ne to kaga nan ya ce ata'atu li ahli al-ma'asi da'an mu ga ma'abuta sabo shi to sai tambaye shi kuma kaifa kaifa kana aqibatu amrukum ya al'amarin ku ya kasance kaza al'amarin ku ya kasance qala bitna laylatan fi atiya wa asbahna fil hawiya yace mun mun kwanta da daddare lafiya lau muka waye gari a hawiya qala wa man hawiya yace mecece hawiya qala sijjin to kun ji fasa da yadda za a kawo wannan wannan wannan ruwaya a wannan babin kenan wa ma adraka ma sijjin yace sijjin ne mun waye gari wato hawaya ma'anan hawaya abinda bai da karshe in mutum abu ya sulmu sulmu abu ya sulmu amma bai bai bai bai tabi karshe ba ya shiga hawa yake to yace me hawaya yace sujid yace wa ma sujid annabi Isa ya tambaye to me sujid kala jibalun min jamrin tuqadu alaina ila yawmil qiyamah yace duwatsu ne wato ma'ana tsaunuka na duwatsu manya-manya na garwashi ana kora mana ya hayya zuwa ranar kiyama hadisin na da tsawo amma wannan shi a tafsirin sakalai ne bai kawo shi duka ba amma ga kafi din na dauko sai ya ce ma ya ce masa kara fa ma kultu ma ma kila lakum mai kuka ce ko kuma mai aka ce muku ya ce kulna da muka shiga nan mun ce muka ce ruddana ila duniya fannas hadu fiha abinda muka da muka je nan sai muka ce a koma da mu duniya don mu yi zuhudu mu guji saba ma Allah ke ila lana kazzabtu sai aka ce mana ƙaryanku haka wato me kuka me aka me kuka ce da kuka je hawaya su jin din nan me kuma aka ce muku ce mun ce a koma da duniya mu gyara hali aka ce mana ƙaryan ku to sai Isa ya ce da shi wai haka kaifa tukallimuni kaifa lam yukallimuni gairuka min bayni yace kai can ka ya nake jin mu da mutum guda ya kai zama kai kake magana da ni su ba su ce komai ba قال يا روح الله إنكم ملجمون بلجام من نار بأيدي الملائكة غلاظ شداد وإني كنت فيهم ولو لم أكن منهم فلم ولو لم أكن ولو لم أكن منهم فلما نظر أعظم أمني معهم فأنا معلق بشعرة على شفير جهنم لا أدري أقبت أكبكب فيها أم أنجو منها ya ce mishi me yasa kai kake an samu sauran ba su amsa ba yace ya ruha Allah ai duk cikin su amsa musu linzami linzamin wuta a hannun mala'iku gilazun shidadu to ni da ina cikin su amma ba na aiki irin nasu amma ina zaune sa cikin su da azaba ya zo sai hada haddani to yanzu ni an rataye ni ne da gashin kaina a cikin jahannama to ban sani ba shafir shafir jahannama ya ce dan rafa jahannama a gefen jahannama ne yanzu ne aka rataye ni a gashi na ban sani ba ni ma za a wurga ni a ciki ne ko zan za a tsamar da kuma har wala kun ga fa'idan fa'idan ka zauna cikin masu barna ko da baka yi barnan baka yi shiru to in abin ya zo zai hada da kai Allahumma sai dai in kana kira da abin to sai isa dan maryam alaihi salam ya dubi hawari ya ce ya auliya allah ya ce ya ku waliyan allah aklul khubzil yabis bil milhil jarisi wan nawmi alal mazabili khairun kathirun ma afiyatud dunya wal akhir ya ku waliyan allah cin busasshen gurasa tare da kakkausan gishiri kun san gishiri ma iri iri ne akwai wani ga tsawo ga tsawo haka akwai kuma mai dan laushi to ya ce aini in yi zai yago busasshen gurasa ya dangwala a gishiri gishirin kuma beza irin kura-kura din nan to ya ce ainihin da da mutum ya ci busasshen gurasa da kakkausan gishiri ya kwana a juji ya fi alkhairi da yawa in dai tare da lafiyar duniya da lahira in dai zaka tsira a lahira ya zama nan duniya abincin ka busasshen burodi ne ana dangwara a kakkausan gishiri ka kwana a juji ya fi maka alkhairi in shi in shi ne lafiyar lahira wannan na ga a cikin wannan babi akwai akwai ruwayoyi da daman gaske da suka za su dace da wannan tafsirin amma dai wannan wannan ya ishe mu da ya kawo wannan ne saboda batun sijin din kuma wannan wannan yana ke wanda suka mutu a sako suna zama a wani mahalli kenan ana azabta su kafin tashin kiyama wannan ya ce shi sijin din nan duwatsu ne na garwashi ana hura musu shi ya zuwa ranar kiyama to su kuma mutanen wannan alƙaryan gaba ɗaya aka halaka su saboda bautan ɗagutu wanda ya fassara shi da cewa shi ne biyayyansu ga masu sabo da son duniya to shikenan eh, nan kuma akwai akwai akwai akwai- shikenan ya wadatar insha Allah saboda ya zama tafsir muke ba hadisi ba inna kitab al-fajjar al-fi sijjin shine muka ba wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum sai ce wailun yawma idhin lil mukaththibin bani ya tabbatar nan ga masu karyatawa kaman farkon maganan wailun lil mudaffifin nan sai aka ce wailun yawma idhin lil mukaththibin alwailu ya tabbatar nan ga masu karyatawa ne yana ce ainihin wannan ainihin narko ne ga masu karyatawa da tashin kiyama wato ba a lura a ƙarshe a can ya ce ala ya zunnu ula'ika annahu mab'uthun ba wayannan mutane ba su sakankace za a tashe su bane to sai ce wailun yau mu idil mukazzib kuma mun fasara ma'anar mukazzibin din a ra'ayin ma- ah, Sheikh Muhammad Abdu cewa ya ce shi ba bambanci tsakanin mukazzib da inkarin baki da mukazzib da inkarin aiki yawa dun da dun makomansu ɗaya ne su wane ne makazzibin allazi ne yukazzibi mu da yawmin din masu karetawa da ranar sakamako ummi adatan yakan ce ta sauka ne dangane da wani da wani to shi kenan mu ce haka nan ɗin wani da wani ɗin وما يكذب به إلا كل معتد أثيم با مي قريتاوا دا رانان ساكامكو ينين ساكامكو سي دم مي يوان ششيغي مي ليفي يوا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إن أنكرن تا مسا آيو يموسي يتشي قريرين نفرقو تاسنوين متانن دا wannan ko shakka babu ko da jin ayan nan ta sauka ne dangane da wani ko da ko da ji ba ba ba ana ma- ba ana magana ne rufaffe a ce duk mai cewa kaza ba ana yi da wani ne kullum mutadin azim duk mai sifa duk mutadin azim to idza tutla alai ayatuna qala asatirul awwalin wannan ya nuna wani ne yawa wanda ya- yake da wannan sifa din na'am mun yadda ayan nan ko ta ta sauka dangane da wani ne amma kuma duk mai sifa irin na wani da shi take yi amma in za ka gane abin da za ka ce ainihin ta sauka ne dangane da wani ko shi ne idatu la'alai ayatu na kala asadirul awwal don an- manzo Allah ya karanta masa aya yace asadirul awwali to haka nan kuma duk mai mai aiki irin nasa ila yawmil qiyama Yawa. amma bai kora a ce asalinta ta sauka dangane da wani ne ba amma wani din nan ko kuma nan ya ce wane da wane ne sukan karyata manzo Allah in ya faɗa wasu ce wannan ba daga wajen Allah ba kai ne dai ka faɗa ko kuma ya za a ce ka ba to shi ke inna kitabal a cikin shi kenan wannan wara ya wadatar إن شاء الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا الأمر ba haka bane wato can an ce wayannan mutane ba su ɗauka za ba su ɗauka ba su sakankance eh, da cewa za a tashe su bane ga babban yini to wannan kuma aka ce bani ya tabbata ga masu karyatawa masu karyatawa da ranar sakamako aka ce kuma duk ba wani mene mai karyata wannan sakamako ranar sakamako ba sai mai shishigi mai laifi dubi ayyukansa za ka ga ɗabi'ansa to sai in an karanta masa ayoyi sai ya ce tatsuniyoyi mutanen da in ya ji ayoyin Allah ce wannan labarin irin labarukan da aka saba yi ne a da to sai Allah ta ce al'amarin ya wuce nan, ba haka ba tsawa ya tsawata ga al'amarin bal ga yadda al'amarin ke rana ala qulubihim ma kanu yaksubu abinda suke aikatawa ne ya kanta a zukatansu ba ya ce kullum motazin afim ba yawa i lokacin da mutum suke ta aikata miyagun ayyuka na suna ta aikata mutanen ayyuka nan to har ya kanta a zukatansu ya zama zuciyan yanzu ko an karanta aya ma baya ji laifukansu ya ja musu akwai wannan kalla bal akwai kira'an dan zakatawa latif a wajen kira'a ba wajen fassara fassara duk ɗaya ne ana cewa kalla bal sai ka ce rana ba to ba ka ci gaba da karatu ba kai idgamin lam a cikin ra kuma kana iya wata kira in baka tsaya ba zai zama kalla bar rana lam din za ta bace a cikin ra kalla bar rana kuma yayi a wata kira sai dai bal din ya dan fi ka tsaya din rana din akwai ma kira'an kufawa da suke cewa da suke imala su ce kallabar rena duk kira'a wani lokaci ba mu damu da mu ce kira kaza musamman ma in fasara duk iri ɗaya ne sai in ya fasara ya bambanta ne wala Allah faɗan kira'o'i yakan zama yana da ma'ana in a wata kira'an yana nufin kaza ne amma ko ka ce kalla bal rana ko ka ce kalla bar rana ko ka ce kalla bar rena to duk ɗaya ne wato al'amarin ba haka ba ne rana ala ƙulubim makanu yaksibun ayyukansu ne ya kanta a zukatansu me ya janyo in an karanta aya mutum zai ce ba haka ba ne me yasa yake karaitawa da ranar hisabi me yasa kuma ya yarda a ranar hisabi amma ya aikin yan wuta menene dalili rana kulu ala kulubin makano yaksu duka ba wasu irin wannan ayyukan su in wani wani in ka ce mishi ba lahira zai ci akwai ba wuta ba aljanna zai ci akwai amma yana aikin yan wuta bai bari ba kuma ya kuma ya ki aikin kirki me ya janyo mummuna aikin sa ne ya kanta a zuciyar a cikin kafi da tafsirin ayashi daga imam bakar alaihi salam ya ce ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكبت نكبت نكتة بيضاء ba wani bawa cikin bayan Allah ba wani bawa face a cikin zuciyarsa akwai ɗigo fari fai za a zanaba zamban kharaja fi tilkar naktati naktatin sauda idan ya yi zunubi daga wannan farin ɗigo sai baƙin ɗigo ya fito faiza ta ba da haba zalika sawad in ya tuba wannan baƙin sai ya tafi wai za ta ma za fi zambi za da zalika sawad hatta yi gatsiyar baya in ya ci ƙara zunubi ya zarce akan zunubi yana ta tai to sai wannan baƙin ya ta ƙaruwa ya ta ƙaruwa har ya lullube farin فإذا قطر بياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا idan ainihin bakin ya lullube farin to ma'abocin wannan zuciyar ba zai koma ya zuwa ga alkhairi ba har abada wa huwa qaulul lahi azza wa jalla kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksub kalla barran alaƙul shi ne shi ne wato ainihin wato zuciya muna iya cewa asalinta ma fara ce kwalkwalkwal farin nan kuma ba kamar ba, ba, ba kamar farin kyalle ba kamar farin azurfa yana kalli kamar kamar madubi tes tes tes yana kalli to idan mutum ya zunubi sai ya zama ya digo baki a jikinsa idan ya tuba a shari in ya ta zunubi sai ɗage-ɗage baƙaƙe ta ɗiga su ta ɗiga su ta ɗiga har su rufe zuciya zuciya tamkar madubi ne wanda yake yake kallon an kunna mashi haske zai ɗauka to idan ya tsatsa yake in ya tsatsa ya cinye gilashin ya cinye wannan madubin shikenan ko an kalla ko an kunna mishi abu ba zai dauka ba to haka zuciya take wa'azi kuma kamar an haska haske ta waje ke kamar idan zuciya kalkalkal take kamar mukaddara kamar kamar azurfa gogagge yana kalli ga abuwa masu launin azurfa suna kalli in ka haska mishi fitilla zai dauka kamar saifa saifa ake ce mishi ko na tocila din nan eh to zai fa kamar shi zai faɗi to ainihin ainihin ga shi an dallara mu haske zai ɗauka to in ya tsatsa fa in aka kunna haske me zai ba zai ɗauka ba to wa'azi da ke waje kamar haske ne ayoyin alkurai da ake karanta kamar haske ne idan zuciyar tana da haske sai ta ɗauka sai ta ƙara haske idan kuma ta dushe sai ce haza asatirul awwalin ko an karanta ba zai masa amfani ba sam saboda kaga ashe kenan me ya dusar da zuciya mummuna aiki kenan mummuna aiki ana ana aikata har zuciya ta dushe to shigen irin wannan a wannan babin shi ma dai har wala a usulul kafi a cikin usulul kafi din nan na ga hadisai da yawa a wannan babin shi ya Allah wannan ainihin babu zunub shi cikin da kitabul imanin wal kubur babin zunubai ya kawo wannan shi wannan wannan hadisin da ya kawo na ainihin zuciyar mutum fara ce dugo ne fari in ya yi zunubi sai ya yi dugo baki in ya tuba a share in ya ci gaba ya sai dige-digen su yawa har su rufe zuciyar shine ma'anan kallabar rana ala qulubihim ma kanu yaksu to kuma shigen irin wannan akwai inda yake cewa ainihin amir muni ya cewa la tubdiyanna an wadi hatin wa kad amilta al'amal wa kad amilta al'amal al-fadiha wato ainihin karka karkar karka bayyana farin ciki alhali kayi aiki ayyuka masu kunyatarwa ka yi mummuna aiki wala ta amannar bayata karka aminta da bayat shine abu ya zo maka ba ta wa kada aminta sayi'at alhali ka aikata mummuna ayyuka wato ran da duk aikata mummuna aiki kar kai dariya alhali ka aikata mummuna aiki ka aikata abin kunya kuma kana dariya kuma in ka aikata mummuna aiki kar ka maci lafiya da kamu na iya zuwa kowane lokaci nan kuma wani ruwayan ya ce ainihin abi amru da mada'ini suka ce ko mada'i ɗayan da suke cewa daga abi abdullah alayhi salam na ji shi yana cewa inna allaha qada qada'an hatman alla yu'in alla yun'ima 'ala al-'abdi min ni'matin fa yalbisaha iyyahu hatta yudhisa al-'abdu dhanban fa yastahiqu bi dhalika nikma wato Allah ta'ala ya riga ya yanki ya yi zartar hatima cewa ba zai ma bawa ni'ima da wata ni'ima ba ya tubatar da shi da wannan ni'iman har sai bawan ya aikata zunubi sai cancanci hukuba suna akwai wani bani ruwa da can karshe yake cewa ba sai na karanta ruwa mai ce zalika yin shi shine fadin Allah ta'ala zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujaza illa al-kafur wato ainihin sakamakon ayyuka a wannan babin akwai ruwayo da yawa ga mai sha'awa insha Allah ya duba kafi din wato kulasan magana shine ayyukan bayi shine ke janyo masu abinda suke in kaga mutum ana nuna masa shari'a yana ta kangarewa to mummuna yake sa duk lokaci in ka duba tarihin duk wanda suka yi ta ja da annabi suka yi ta fada da shi dube su da kyau ta bincike su da kyau miyagu ne masu aikata miyagun ayyuka ne domin ba a samun mutumin kirki mai aikin kirki a kira shi ya kasa ganewa sam galiban su duk masu wanda su tsananta gaban nan sai ka ga masu miyagun laifuffuka ne dan mutum mai aikin kirki ne sai ka ga nan da nan sai ka ga ya cikin sauki don kamar yadda ya zo cewa mafificin ku a musulunci shi mafificin ku a jahiliya zai ga mutumin kirki a jahiliya sai ya zama mutumin kirki a musulunci akwai kisan wani wanda ainihin aka ce a fille masa wuya manzo Allah ya ce masa haka musulunta bayan an kama shi a ba'adin ya koji ya ce ma manzo Allah ainihin ya fi man sauki ka ce man in tumbuke dutsen abu abu qubais da in faɗi wannan kalmar da ya ce za ka shaida la ilaha illallah muhammad rasulullah ya ce ya fi man sauki ka ce in tumbuke dutsen abu qubais da in faɗi wannan kalmar to shikenan sai ce shikenan to a fille masa waya ya umarci ali bin abi talib alayhi salam ya fille masa har ya daga takobi sai ce dakata ga jibril nan ya ce Allah ya ce kara kashe shi saboda yana ciyar da mutane sai mutumin ya sha mamaki ya ce shi ka Allah ya ce shi karimi ne yana ciyar da mutane abinci kara kashe shi sai ce yanzu ubangijinka ne ce kara kashe ni saboda ina ciyar da ne karimi ne yana ciyar da abinci ya ce wannan addinin naka ina so sai kalman shahada to ka gani kaga mutumin kirki ko aka ko ka zari mutumin kirki ka gane da wayan gaske ka ganshi an an mijiro mishi da abin amma mummuna aiki yake hana gane gaske wani kuma ko ya yi imani inda yana aikata mummuna aiki yana nan sai kaga wani lokaci kama mummuna aikin ya yi kamu wani ranar zai ga ya birkice wani abu bai gane ba kaga kamar an sa su fana an daura kwakwalwa ya bullu tsiya yana kallo a birkice ayi ayi ya gani yadda ya kamata ya ce ya ga ya rika gani ya ce ya mutane suke tafiya da hannu a ce ba da kafa mun ce ba da kafa na ga sun birkice sai nan ko ainihin matsaloli ne akan ko in ce a zuciyar ne to har wala yau a a cikin raudatul wa'izin na shekul mufid rahimahullah ya ce imam bakir ya ce ma shay'un lil qalbi min ma shay'un afsadu lil qalbi min al khati'a ba abin da ya kai sabo hadiya sabo yake nufi kuskure sabo ba abin da ya fi bata zuciya irin sabo إن القلب لا يواجه الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فتصير أسفله أعلاه وأعلاه أسفله wato saƙo in ya fada zuciya baya gushewa tare da shi har sai ya rinjaye shi ya birkita shi ya sa samansa ya zama ƙasarsa ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innal mu'mina idza aznaba kanan naktatan sauda fi kalbi mumini in yayi zunubi sai ta zama digo zunubin da yake nan zunubin sai ta zama digo da yake nakta din digo din da larabci mace ce sai zama digo baki a zuciyarsa fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbahu min idan ya tuba ya tuzgu daga barin zunubi din kenan ya bari ya nemi gafara sai ainihin zuciyarsa ya sarayar da wannan zunubi sai ya goge sakala kaman goge abu ne kankara kankar ya fice wa in izdada zadat in ya ƙara zunubi sai kuma ainihin dige-digen bakakin su karu fa zalikar ranu allazi zakarahu Allah ta'ala fi kitabihi kalla bar rana ala qulubihim ma kanu yas wannan shine ranu din kanta dan kanta ake cewa abin yi kaman kanta kan kama jiki ne ya baki kirin ko ya kame har ya bi bushe to kamar shi haka to in ya kama dige dige bakake dige da ta tsaga daga har zuciyar na mai wannan ba ba na nama bane ba zuciyar nama ba zuciyar naman aka in aka in abin aje likita ya buɗa ya ce zuciyarsa da na mumini da kafiru iri ɗaya ne ko ba haka ba ma'ana ma'anawi ba ba ainihin fa- naman fatan zuciya din ba
a tunaninsa da hankalinsa da ganewansa da fahimtarsa a nan ne bakaken abubuwan su yawa a ransa ma'ana a cikin kitabul manaqib na ibn shahr ashib kuma daga imam hassan ha- imam hassan alaihi salam ya ce ma habib bin maslama alfihiri ya ce rubba masirin laka fi gaira da'a da yawa dayo kai tafiya ba bisa da'a ba amma masiri ila ila abi kafala ya ce amma tafiya na ya zuwa babanka ba ba haka ba ne kala bala walakin na kafata ma'auya ala duniyan kalilatin al'adun ne tun kalila ala duniyan kalila yace amma yace haka ne Am- amma ai ka bi muawiya akan duniya yar karama dan abin duniya ke fala in kama bika fi duniyaka laqad qa'ada bika fi akhiratik yace in har ya tsaya maka a duniyanka to ya zaunar da kai a lahiranka falau kunta iz fa'alta sharran qulta khairan كنت كما قال الله عز وجل خلطوا عملا صالحا واخر سيئا idan da a ce yayin da ka aikata sharri kuma ka faɗi alkhairi to zai zama ka zama sifan kaman a yadda Allah yake ya faɗi ya ce khaladu amalan salihan wa akhar salih ya zama suka cakuɗa mummuna aiki da kyakkyawa walakin naka kama kala kalla barana ala qulubi makam yaksubu yawa wannan wannan habib bin maslama alfihiri ya bi muawiya ke ya kuma shi ne imam hassan yake gaya masa da yawa tafiyanka da kai ba bisa ɗan allah ba ne sai ce eh amma biyayya na ga mahaifinka yana nufin amirul mu'mini saboda allah ne ya ce na'am amma zuwan ka ga ma'auya kuma ba don dan samun abin duniya ne to amma da da a ce da da ma a ce da kai wannan ka ka yi kyakkyawan magana to zai zama ka gwama sharri da alkhairi to amma yanzu kai ka ka shiga sufan barra na ala qulubin ma'ana kai ka bi su ne don samun duniya shike to su wayannan mutane wannan sufa ne na mutane na da da na yanzu da na har zuwa tashin alkiyama waɗanda suke aikata miyagun laifuffuka hatta kai mu zuciya ta sandare ya zama ba sa jin komi amma ba amma sai in zuciya ta kanta kamar yadda abin zai karanta wannan a wannan babin a cikin kafi zai ga cewa in zuciya ta abin ya tsanani sai ta kai ma wato tun dama yana ganin yana aikata laifi ne yana ganin to ya tuba yana ganin laifi ana nan sai ya daina ganin shi a matsayin laifi ana nan sai ma ya rika ganin ba komi ana ganin sai ya ganin shi ma ma'arufi ana nan ma sai ya fara wa'azi cewa ya kamata a yi eh mana haka nan ne manzo Allah ki cewa ya kuke idan aka aikata ma'arufi ba musanta ba suka ce wannan zai kasance yace fiye da wannan ma a aikata munkari mana me ce aikata ma'arufi ne ce ko aikata munkari ba a musanta ba sai suka ce za a yi haka nan suna mamaki za ta kai ma aikata munkari ba a musanta ba ce za a yi fiye da haka za a aikata munkari ba a ma damu ba ice suka ce za a yi haka ne ce fiye da haka za a aikata munkari a ganshi a matsayin ma'arufi subhanallah abin yayi nisa suka ce za a yi haka nan yace za a fiye da haka nan ma ya kuke kuma idan ma aka yi umarni da munkari aka hana marufi eh mataki mataki mataki mataki laifi ya kai ki ba gaga shaka masu wa'azi ma suna ce maka kai kai laifi da kyakkyawan niyya ba suna ce su ka gani ka burana ala qulubihim makan Allah ya sauke saboda haka mutum ya kiyaye laifi kare ya raina laifi kare gan shi dan karami ya dubi girman wanda yake saba ma ya kuma ji tsoron kamunsa kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubu abin ba haka ba ne wato rannan su tsawa ma'ana kalla ma'ana kalma ce ta tsawa nuna cewa ba kamar yadda kuka ɗauka ba ne abin ya wuce haka su kam rannan za a katange su ya zuwa ga ubangijinsu wato ma'anan katange su ya zuwa ga ubangijinsu rannan ba su samun wani lada ba su samun wani alkhairi daga wajen Allah sai azaba shine ma'anan katangewa ne a cikin uyun da kuma a cikin tauhid na saduk uyun abar da ma'ana da kuma a cikin a cikin kitabar tauhid na saduk daga imam rida an tambaye shi dangane da wannan aya innahum an rabbihim yawma idhin lama hajubun yace inna allah ta'ala la yusufu bi makanin yahillu fihi wa yahjibu anhu fi fihi ibad ibadahu wato ainihin allah ba sifanta shi da muhalli wanda za a ce a nan ya sauka ballantana ma a ce an katange bayi ya zuwa gare shi ولكنه يعني أنهم عن ثواب ربهم لمحجوبون abin nufi su za a katange su daga barin ladan ubangijinsu shi ne ma'ana katange su daga ubangijinsu ba fisikal ba ne ba wai za su zo ne a ce a sa shamaki ga Allah ce amma ba su gan shi ba ma'anan shi ba ke an katange su ya zuwa ga ubangiji ma'ana an shamakance su ga barin samun ladansa shi ne ma e ana ya kawo ruwayoyin biyu ma da na uyun ahbar da da kuma na kitabar tauhid amma dai duk shigen iri ɗaya ne a cikin kitabar tauhid hadisin na da tsawo ya ce wa amma ƙauluhu wannan kuma ya ce ruwayan daga faɗin amirul mumini ne ko wata ya tafi na ce aliyin alayhi salam tana yi wa imam rudadin ne ya ce wa an ma qawluhu kalla innahum an rabbihim yawma idan la mahjubun fa inna ma ya'ni yawm al-qiyamati annahum an thawabi rabbihim mahjubun duk duk ɗaya ne da wancan da wani uyun da na tauhid wato an thawabi rabbihim rannan za a sha makance su daga ubangijinsu ba ma'anan shi za a yi katanga ya zama shamaki tsakaninsu da Allah ya zama su gan shi ba abin da yake nufi kenan abin da yake nufi za a hana su samun wani lada daga wajen Allah rannan mai za su samu kenan ukuban ayyukansu yau har wala yau ga dangane da ban rana ala qulubin ma kanu yaksubun yayi kama da inda Allah ta'ala da wurare dama yakan cewa yakan ce haka nan yi musu kaza wato haka al'amarin ya koma ga ayyukansu kenan kamar a ce ainihin khatama Allahu ala qulubihim to menene khatama ala qulub menene ya khatama akan zukatansu ku ga mini muna na ayyukansu saboda haka in aka ce khatama Allahu ala qulubihim ma'anansa ainihin ayyukansu ne suka yi kanta a zukatansu suka yunki suka yunki zuciya suka yi mishi hatama suka yunke shi zama ba ba yanzu ba ya daukan wani alkhairi kaga ma'anansa kenan da rana ala qulubin makano yaksubun ya ya bayyana mana ma'anan katamallahu ala qulubin mene ma'anan katamallahu ala qulubin suna son gaskiya sai Allah ya rufe zuciya su ne suka yi miyagun ayyuka miyagun ayyukansu suka rufe musu zukatansu ثم إنهم لصالوا الجحيم sannan kuma su za su ƙono wuta wato za su shiga wuta za a shigar da su wuta a ƙona su a ci kuma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukazzibun sannan a ce da su to wannan shine abin da kuke karyatawa da shi ba ainihin anan kun karyata yawmuddin ba da imma da lafazi wa imma da da tawili ko ma'ana ko da aiki to ga abin da kuke karetawa yau gashi yanzu a cikin kafi daga imam kazim ya ce amirul mu'mini ne za a ce amirul mu'mini ne hada alladhi kuntum bihi tukazzibu za nuna musu amirul mu'mini wannan shine ko kareta da shi sai aka ce da imam kazim tanzil kala na'am kun akwai tanzil akwai ta'awil tanzil shine akan da aka saukar da abin abin da yake nufi kenan zahira ta'awil abi- a- an awwala shi batsinan kuma abin da yake nufi to sai aka tambaye shi wannan tanzil ne ko ta'awul ya ce tanzil to kalla inna kitabal abrar lafi illiyin ba an ce kitabal fujara lafi sijjin ba aka ce kasan bakwai ne to su kuma littafin na gargaru shi kuma yana illiyin can kololuwan sama kenan wato abin da aka rubuta masa lada shi kuma yana illiyin wa ma adraka ma illiyun girmama al'amarin illiyun ka san me ko illiyun ka al'amarin illiyun da girma yake kitabun marqum kamar yadda muka fassara wancan muka ce kit- kitabun marqum din nan ba yana komawa ga sijjin ne ba a wancan to ma shi ma kitabun marqum ba yana komawa ga illiyun bane yana komawa ga shi kitab din ne kitab al-abrar din nan kitabun marqumun ne ma'ana maktub an riga an kammala an ga rubuta ba ragi ba kari amma wannan littafin menene aka rubuta a ciki ku gaya mini ayyukan bayi abinda suka aikata ne to mutanen kirki an rubuta ayyukan kirkin su an hada daram an gaba sai a kai shi ololuwan sama saman birbishin saman bakwai sabanin wayancan da aka ce can karkashin kasan bakwai ya shaduhul muqarrabun makusanta ke ke shaidansa su ne ainihin mala'iku makusanta su ne suna shaida akan wannan ayyuka da aka kawo na bayi a rubuce a cikin kafi daga- daga imam bakir ya ce mu an halice mu ne daga ala'iliyin kuma an halici zukatan magoya bayan mu ma- daga abin da aka halice mu da shi sannan kuma aka halici dukatansu bayan nan to kuma zukatansu takan so mu jukunansu ga zance aka da jukunansu bayan nan sannan kuma zukatansu na son mu domin da mu da su duk do- da- domin an halicci zukatan domin mu ne sannan ya karanta wannan aya kalla inna kitabal abrar da fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqumun yashhaduhul muqarrabun yace kuma su kuma makiyan mu an halicce su daga sijjin ne aka kuma zukatan masoyan makiyanmu daga irin na aka halice su jukuransu kuma ya biyo bayan nan saboda haka zukatansu na son makiyanmu domin an halice su daga wannan ne sannan ya karanta wannan aya kalla inna kitabal fujjara da fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wa ilun yawma idhil lil mukaddibin wala Allah abin da yake nufi da halitta kuma anan ba yana nufin an hataman abin tun kafin ya zo bane ballantana mutum ya ce an riga an yi an gama wato shi ne abin da kai shi ne za ka gani in ba ka ba ma'ana ga cewa ainihin ka yi imani ka sami ka yi imani ka aikin kirki ka sami lada ko kuma ka ka kangare ka yi wani aiki ka sami zunubi kai ne kai ne kai ne mai zaben ina za ka nufa to nan faidar kashani ya kawo 'yansu bayani na ga lokaci na korewa ko mu yi zuzu ne mu kare mu tashi kawai lalle za mu iya yin wannan karatu zu muka ga dama sai mu yi kawai mu tashi nan da nan Ah, faizul kashani a tafsirinsa a safi ya ce na cewa ainihin ayyuka wanda ake maimaita su da ita ƙadodi zaunannu wanda a rai suna mazaunin kaman eh, nufus ne kaman su ma kansu suna da shafiya kenan rubutacce a rubutattu a alluna wanda ainihin ma'alumominsu suka zama al'amurori tsarkaka zu- a ainihin kuma ɗabi'unsu suka zama tsarkaka ayyukansu kuma suka zama na gargaru to littafin zai zo masa ta dama wato zai zo masa ta janibin da ya fi ƙarfi na- na- na- na- na- na ruhi kenan shine jihan iliyi domin eh, ru- shi wannan littafin rubutun zai kasance daga jinsin alluna wadda suke maɗaukaka ne shi ne aka aka- aka- aka sifata sa da cewa ainihin yana hannun su yana su- as- a- a- shafuffuka mukarrama marfu'atu mutahhara bi aidi safara kiramin barara a cikin abasa to nan kuma aka ce shaduhul muqarrabun wato mutanen kirki ke shaidan wannan ayyukan kirki da yake aikata to wanda kuma ainihin ma'alu- ma- ma- ma'alumominsa takaitattu ne jarimomi ne miyagun ayyuka ya za kuma ɗabi'o'insa munana ne ayyukansa kuma munana to littafinsa sai ya zo ta ji- ta rubutun sai ya zo ta jihan hagu ko ba kuma mun karanta cewa kowa yana da masu rubutu akwai na dama akwai na hagu ko to shi kuma ta- wannan ya ja- janibin da ya fi rauni kenan a jisma a jiki a jiki don jami'in dama ya fi karfi akan na hagu to sai ya zama ta hagu ne sai ku- sai kuma ya zama wannan bangaren ta ji ne can karkashin ƙasa da arwar koki wanda za su ce can ƙas da sa- da- da kuma shafuffuka ma- marasa kyan gani masu karɓan ƙuna ainihin sun zo daga jinsin azaba da lau- da- da alluna wanda suka shafi wannan don ahalice shi don wannan wato kenan ayyukan kamar kai ka ce ana ba su ruhi ne ayyuka masu kyau ta janibin dama da mutanen kirki na rubutawa mukarrabu na ke daukan wannan ai sama da shi miyagun ayyuka kuma su kuma ainihin ma- ma- ma- mala'ikun azaba su kuma su za su ɗauki wannan su kuma su nufi da shi wurin da ya dace da shi can ƙarshen ƙasa kuma kamar Allah ya da Allah fi cewa kama ba da aku ta'udu kamar yadda ya shafe ya safare ku za ku komo Eh, wanda aka aka halitta daga illiyin sai ya koma ta bangaren illiyin wanda kuma ya aka halitta fuskar jin sai sai ya koma ta fuskar jin amma mun fasara ma'anar halittar nan lalle kai kake rubuta tun da ayyukan kai yawa wato wanda ainihin ya aikin kirki ya koma ahalin dama wanda ya mummuna aiki ya koma ahalin hagu wanda ya mu- aiki- aikin kirki ayyukansa su yi sama muqarrabuna su yi shaida wanda ya mummunan aiki ayyukansa su yi ƙasa mala'ikun azaba su yi shaida to da yake lokaci ya ƙure za mu nan gaba za mu tashi innal abrara lafi na'im insha Allah yau 26 ga watan rajab a kidayenmu wanda yake nufin kenan a gabanmu akwai dare muhimmi wanda ya zo a wani wata ruwaya dare ne mai kar- babban dare ne ah, ainihin daren ah, ma- mab'ath ne da- daren aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi dalatul mab'ath daren 27 domin gobe ne 27 yana nufin daren 27 akwai in mutum ya duba cikin mafatiho zai ga ayyuka daban-daban akwai ayyukan da aka ce da ainihin wannan dare yana da yana yana da kyau mutum ya yi in ya ta- in bayan sallan isha in ya so ya kwanta in yana jin kwanciya to zai tashi da wuri ya salla raka a goma sha biyu a jere da- da sallama a tsakanin kowane bibbiyu sannan kuma ya ya karanta wani addu'a wanda insha Allahu bukata za ta biya yana na cikin mafatihu addu'a da sannan kuma akwai eh, addu'an tajalli wanda akan ta da- akan karanta da dare akan karanta kuma da rana to kuma uh, wan- wannan dare ainihin a cikin ayyukan saharwala akwai wanka da ziyarar amirul mu'minin wani Allah shine muhimmin aiki ma a wannan daren don za ka daren daren mutane sukan taru a har yanzu ma sukan taru a markadin amirul mu'mini ne da yawan gaske har ma a cikin mafatiyo ya kawo labarin da Ibn- ibn batuta ya ce suna kiran wannan daren lailatul mahaya a labarin sai ce mutane da sukan je daga kasashe daban-daban ya ga mutanen mutanen iraq da mutanen rum da mutanen farisa duk sun harhaɗu akan je da marasa lafiya masu wanda shai- masu shayayen jiki wanda suka sami ciwon shanyewan jiki kuma idan suka je suka yi suka yi ta sukan ta zikiri suna la ilaha illallah muhammad rasul aliyun waliyullah bayan- sai kaga bayan kyautawan alfijir duk sai a samu duk- da yawa su duk sun tashi sun warke wannan ibnu batuta a cikin subhanallah to kai kai salatin ka mana ibn batuta a cikin littafinsa ya- ya- ya kawo wannan kisa din to kuma wato kenan sun kasa ko- ko daga nesa dai akwai ziyarar amirul muminin akwai ayyuka kuma sannan kuma ranar mab'asa din har wala shi ba akwai ayyuka gobe ke to kuma bara ina jin bara ne muka yi yawmar mab'as ko mun zauna a nan saboda haka gobe ma insha Allah in ba kun gaji bane sai mu zauna ba daren ba ranan kenan duk bare da muka zauna sai na ga masu rubuta a jaridu sun ce lailatul mab'as alhali mu yawmul mab'as muka zauna ba laila din ba gudun yau da daddare ne laila din gobe kuma ya zama yau saboda ka gobe kenan insha Allah kamar yadda muka zauna muka yi karatu nan sai mu sai mu yawmul mab'as insha Allah kuma da yake da zai zama daren juma'a amma sai mai addu'a har da du'a kuma sai mu tashi kamar karfe tara zuwa da rabi mun tashi insha Allah insha Allah in kuma kun gaji muna iya fasawa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allah ka gane da malamin da ke karanta ka shirya da mu da shirya da ke ci kama bi mu ka aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana rabbana warhamna wa thabbit aqdamana wa thabbit aqdatana wa aslih ذات بيننا وأدل بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنة الفحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين